بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا كوباير كوباير غزيا إن تتقوا الله إن ديكم تزوران الله bil ina ba ta da juyawa zuwa ga Allah wa gairi ha da wanansa ya ji Allah kun hurkanan Allah zai sanya muku wato mafita ai bai da kuma tsakanin ko bai na mata kawo na tsakanin abin da kuke jin tsoro fatan juna za ku samu tsira shine hurkanan mafita inda za ku samu tsira wa yukafir ankum sayi'atikum Allah zai kankare muku sayi'arku shine wa yaghfir lakum kuma Allah zai mu gafara zunubakum na zunubanku in dai mutum ya ji tsoron Allah ya koma ya bi Allah to hurqanan kenan almarad bil hurqani an-nurul kainu Allah zai ba ku haske matabbaci fi kalbi a zuciya allazi farqu bihi bainal haqqi wal batil wanda zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya huwa aulahi ne mabibi a fassara hurqanan din da wannan siga ya fi kyau wa yaghfir lakum Allah kuma wa kaffir ankum sayi'atikum Allah zai sanya muku ya kankare muku sayyar ku wa yaghfir lakum Allah ya muku gafara zunuba kuma na zunubanku wallahu domin shi ubangiji zulfalali sarki ne ma abocin falala azimu mai girma wa in yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuruna wallahu khairul makirin wannan gurin zamu ba ku labari ya Muhammad idh yamkuru bika yayin da suke hiriya ma makircin alladhina kabaru wa inda suka kafirce ma Allah wa qad ijtama'u lil mushawarati sun taru suna mummunan shawara bi sha'anuka sha'aninka bidaran da waje a gidan firan su yine na dawa ba mutum bane gida ne ko kaciya ko daura aure ko na ba za su yaran suke zama li yazbituka ai wai ko su daure yi yusiquka wa yahsibuka su tsare ka aw yaga tuluka ko su yi wa annabi aika aika kulluhum dukkanin su su taru su yi masa aika aika aw ya kareju ka ko su fidda hi daga birnin makka wa yamkuruna bika suna shirya ma makirci wa yamkurun lawa Allah zai niyar musu da makircin su ai bihin bi tadbiri amrika da suna dabara lamarin ka da yana wahayi ne ka Allah ya wahayi gare ka ma dabbar wani abin da suke shiryawa wa amarka Allah ya umarce ka bil kuruji da fita wallahu domin yi ubangiji khairul makirin shine mafi sarkin da ya san yadda zai juyar da makirci ga wanda yake hirya makirci ga mutane alamuhum shine mafi sani da su wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad samina law nasha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin wa idza yayin da tutla alaihim ake karanta musu ayatuna ayoyin mu na alqur'ani qalu zaka ji suna cewa ƙarsami na hakika mun ji launa shawala kullum ai da mun so da mu ma mun faɗa misli haza misalin wannan ƙala huna da rubuna har na raɗan har ya faɗa haka la'annahu kana ya tibil hirati yana zuwa birnin hira ya tajir yana kasuwanci fa ya jare kutubul akbarul aajim sai je sai takardan jarida waya hadisu bi halil makka yana zantar da mutanen birnin makka in ma hada alqur'ani yana ce ai ba kuma ne wannan alqur'ani ba illa asadir alawwalin haka yake fada wa in qalu allahumma in kana hadha huwa laka min indika فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم.
وذكر ذا مباك الأباري. إذا قال اللهم يا عند يا أبنجي إن كان هذا الذي يقرأه محمد إذا وانا القرآن دعني محمد يجي كرن شاوه ya ce huwa laƙo gaskiya ne almanzil wanda aka sauke min indika nan gare ka fa'amɗir alaina hijaratan wai a masa ruwan tsakon kwani minan sama daga sama ya waitina ko a zo masa bi azaba naliman da azaba mai radadi muwallima alayin kare kala hu na raru na raru ne ya faɗa haka wa gairihi da wani sa iske za saboda izginanci wa amin da tsammanin ga annahu ala basiratin suna ga su suke kan hujja wajen zama da tabbacin bibulilanihi na cewa alhali ba kan hujja suke ba ƙala ta'ala وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah ya ce ma kana Allah abin da ya sa Allah li yu'azibahum Allah ba zai musu azaba ba bi ma sa'aluhu da abin da suka tambaya wa anta bihim kana cikin su la'anna al'azaba domin da azaba idza nazala amma in tana sauka ko gama kowa da kowa yake walam ta'zib ummata ai ba yi wa al'umma azaba illa ba da kuruji nabi har sai bayan annabin ya fita wal mu'minuna minha kuma sai mu'mine sun fita sun bar garin wa ma kana Allah وما كان الله معذبهم وهم kuma يستغفرون kana Allah Allah ba zai musu azaba ba ko da annabi ya fita mu'mine zan fita inda akwai masu neman gafara suna addu'a ta alkhairi a dalilin su kuma sai Allah ya dauki azabar ai وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه Shehu Tijjani ce bayan sallah asuba mu tare mu dinga astaghfirullah idan muna wannan Allah ya da ba za a yi mana azaba ba eh Allah zai duba in dai akwai masu yin astaghfirullah ya quluna fi dawabihim gubranaka gubranaka wa qila hum al mu'minuna al musarihuna su ne mummune masu rauni fihim kama kala ta'ala law tazayalu ai da za su guhe da azaban allazina kafaru minhum azaban alima wa ma lahum me ke gare su Allah yu'azibuhum Allah da Allah ba zai musu azaba bane bi sai da takobi ba da kurujihi bayan fi ba da huruji bayan fitanka wal mustarafina akwai masu rauni wa alal qawl al awwal fadan farko hiya nasu gadin ta sun rance lima qabla haka abin da ke gabananta wa qad azabahum Allah bi badar ranar yakin badar da Allah ya azabtar da su wa gairuhu da wani wa hum yasudduna dun- وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه suna yasudduna yamna'una nabi sallallahu alaihi wasallam suna hana annabi wal muslimuna da musulmai anil masjidil harami ga zuwa masallaci mai alfarma an ya duhu bihi ba sa bari ayi dawafi wa ma kanu auliya kuma yadda suke riyawa su fa ba su ne majibinta lamarin ba kamar za mu kamar yadda suke riyawa inna auliya'uhu إن أولياؤه إلا ma المتقون auliyahu in za su zama majimantan ɗakin kaba illal muttaquna ai sai masu tsoron Allah walakin na ولكن أكثرهم لا sai يعلمون dai ba da banza ba absaruhum mabi yawan su la ya'lamuna ba sa na sani ba Allah la ya lahum ala ai babu wani jibinta a tare da su وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا kuma wa kama umma kana salatuhum ba komai ne sallan da suke yi ba inda bai ta ɗakin kaba illa mukaan sai dai fito an san taru fil su dinga yin fito kajin muka mina salati ala hazi zami har sa'ada o annal mukatu suna ganin cewa fito din ne wata sidiya da tabi min jinsi salati sun dauka jinsi ne sallah bi ta shani alaihim cikin mu ne gare su ai muka din yi ne safiran fito fa kana alwahid minhu yashbaqu asabi sai ɗaya ya hada yatsan sa biyu haka ai eh dai kafai ɗayan tabansa da sabil ukura da ɗaya ɗan yatsa wai rawo ma ya sanya zuwa yan faku bihi ma haka suke kama haka ka zare har yanzu ina daga kahu da yake na zai fito ka je da ake yi Eh, har yanzu aka daga haka suke Allah ya sa ya ɗana ya ce to dallin karin da kana hura fi zai fito to wannan shine fito to kaji tafiya makanar wayi da ɗaya sai haɗa yatsan to yin goya muku yadda yake i dai kafai da ya sabi lokura da ɗaya yatsan kana yi kana haɗa bakin kana matsa shi kenan wai rawa ma wayan bugun ya fura da ƙarfi sai zaharu min zalika sai sai gaji fit murya ya fita to wannan yi ne duk inda ga zafi to aikin ba na Allah bane shi yasa ko mahaukaci ne kai karka je kallon fim karka je kallon bal in dai ka je kallon bal wallahi daga zuwa gurin kasan gurin gurin shedan ne saboda babban wanda za a yi ba magana abin da sai fito din sai fito ake a gurin kallon bal bayan nan kuma ka karewa gurin kallo ba kam gurin ba masallaci ba masallaci kuma kwaikwayon ɗakin kaba fa suke yi ba kaga ɗakin kaba yadda ake yake wai to haka filin bala fa yake ba ba hokona ba ne ba rawun ne ba yadda kake dawa biya ɗakin kaba a kallon bala ba mai kallon gabar ko yamma kur yake a kewaye ita wannan bol ɗin kuma ita ake bauta ba ya daga ɗakin kaba guda ɗaya yake ta haka bol ɗin yake a tsakiya ita ke bauta sai fito bayan fito kuma wani ya ce ba ana tafi ba to wannan tafin da ake yi Allah ya hana da da wannan fitan da ake da akan lambal ake yi akan lambal bature ya tana anan ake fito anan ake tafi to wallahi gurin ba guri ne mai kyau ba duk musulmi wanda ya san mutuncin kansa kar ya je wannan gurin dan Allah ya ce a ɗakin kaba wannan arnahan ba komai suke ba illa muka sai dai fito bayan fito nan wata sadiya sai dariya sai su dinga tafi ne ta sadiya ta tafiƙa ja'alu zalika mawdu'u salatin allazi marru biha na'am فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to tunda wannan kuke Allah ya ce fa zuku na azaba Allah ya ce wallahi za mu dandana muku azaba bi badar ranar yakin badar bi ma kuntum takfuruna saboda dalilin kafircewa da kuka yi mm.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسد ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون innal ladina kafaru kaga wayanda suka kafirce ma Allah to yin fi guna amwalan suna ce da dukiyoyin su ba dan komai ba fi harbin nabi a cikin yakantan annabi Muhammadu eh duk kafiri in kaga yana ce da dukiya yana yi ne dan ya ga ya yaki annabi Muhammadu liya saddu dan ya hana mutane an sabila kada haiga addinin Allah fa ka yin fi guna Allah ya ce da sanna za su ciyar amma ko sun ciyar bukata ba za ta biya ba summa takunu alaihim hasratan daga bayan asara za su aki bata abu da ƙarshen lamarin asara za su alaihim hasratan nadama to za su yi nadama liba wadi ya kuma ce wani duke wadi ma kansa da nufa abin da suka kuma ce yau ne suke holi ba suna ta gaya kuɗi ba to ka gani ai kuɗin ya tafi a banza an yi sa hana Allah abin da ya niya zai yi to haka nan a a boko da komai suna ta gaya kuɗi don a murƙushe makarantar allo duk yi yake amma kuma kullum Allah cikin ikonsa ci gaba ake samu sun mata gulabuna Allah ya ce za a rinjaye su fi duniya a nan duniya wallazi na kafaru والذين كفروا إلى جهنم يهشرون wallazi na kafaru minun kaga wa'inda suka kafirce daga cikin su to Allah ya ce ila jahannama wallahi zuwa wutan jahannama fil akhirati a lahira yuhsharuna za mu tara su yanzu kuna za mu kora su mhm.
ليميز الله الكبيث من الطيب ويجعل الكبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الكافرون Allah madaukakin sarki ce ba da banza ba lemi za mutallaqun nabi ya kunu ai bi ta gabi wata shiridi dan Allah ya mayyaze ya sire ya raba Allahu Allah alkabisa mummuna shine kafiri mina tayyibi da kyakkyawa shine mumini wa yaj'al alkabisa sai Allah ya sanya mummunan shine kafiri baruhu fawqa baruhu shayin sa ala barin ga shashi fayarkumuhu a dora wani kan wani jami'ar da hada su ya jama'a wa tara kamar tara kibin wani yana kan wani baruhu ala bari idan ka tara su ka zama baga guda bai ji aluhu bi jahannama gaba ɗaya Allah ya ce kafirawan sai ya je fa su jahannam ulaika wa innahum humul kafirun sune jumlan asararun bayi mhm.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف wanda ga ya musu ya annabin Allah lillazina kafaru ga wanda suka kafirce kamar Abu Sufyana wa sahabahu da mutanansa in yantahu anil kufri da za su hannu ga barin kafirci wa qitalin nabi kuma su haƙura da yakantan annabi Muhammad yughfar lahum ma qad salaf da abin da suka yi a baya Allah zai musu gafara mina malihim la yukansu wa in yaudu وإن يعودوا فقد ملت سنة wa الأولين in yaudu ila qitalihi da za su komo su ci gaba da yakantan annabi faqad marat Allah ya ji hakika ya shuɗe sunnatul awwalina sunna ta farko ay sunnatul nabiyin sunna bi laki na mahalakar da su fa kaza da fa'alu bi haka za mu aikata musu wa qatiluhum وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله qatiluhum Allah ya ce ku yake su fa hata la ta kona tujar fitina don har yanzu ba za su samu wata fitina ba ita ce shirka wa ya kona dini kulluhu addini gaba ɗaya juye ya zama Allah kada yake bauta wa da hu wala ya abu da gairu ba a bauta Allah tare da wani fa ininta فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير aminta wa amma da za su hana ana kuma daga barin kafirci fa inna allaha sana ubangiji bi ma ya'maluna da abin da kuke aikatawa basirun Allah masani ne fa yajazikum bihi da hi ne fa Allah zai muku sakayya mhm.
wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlayakum wa in tawallu amma da za ku juya ana imani ga baran ban gaskiya to yi kenan ba alamu ku ana sani ana lahi da ubangiji maulakum shine majibin lamarin nasir kuma shi zai taimake ku wa mutawali umuri wa ne zai jibinta lamarin ku ni'ima madalla ni'mal mawla ni'ima madalla ce Allah shine majibincin lamarin mu huwa wa ni'man nasir madalla ce Allah shine mai taimakon mu annasir da kuma shi zai taimaka muku to za mu tsaya nan ku mu rage addu'a Allah ba da lada Allah farman manzon Allah